أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم ووالاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين ‘yan uwa mahalarta wannan majalisi mai albarka majalisin da ake bayanin sirar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam a cikin littafin kitabu ithafi ahli safa bi sharhi kitabi akhlaqi mustafa sallallahu Alaihi wasallam na shekuna abdullahi ta gamadallahu bi rahmatihi da kuma bayani akan hukunce-hukuncen azumin watan ramadan a cikin littafin min ahkami ramadan duka dai a cikin wannan makaranta ta rauratul janna lidira ta fi ulumin kitabi wa sunna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a yau insha Allah ta'ala muna bakwai ga watan ramadan hijira dubu ɗai da ɗari hudu da arba'in da uku inda za mu ci gaba da karatun wannan littafi guda biyu littafi na farko na ishaku ahli safa za mu tashi shahi na ishirin da bakwai muna bayani akan sutura ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun ɗauko bayanai daban-daban game da abin da ya shahi tuhahi da nau'i-nau'i na abubuwan tuhata waɗanda manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama yake amfani da su a lokacin rayuwarsa. Yau za mu tashi bayani akan huffi. Yake wa ammal huffu, wa huwa ma yulbasu min jildin wa nahwihi, yughattil qadama kullaha. فلبسه عليه الصلاة والسلام في الحضر والسفر wato mu'ammal kuffu amma shi kuffi shi ma shina cikin tuhahin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko abin tuhata wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi amfani da su a rayuwarsa shina cikin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa kuffi shine ya fassara mana yace ma yulbasu wani abu ne da ake tuhata wani abu ne da ake sanya ma kafa min jildin ana yin sani da fata wa nahwihi da makamancin fata kamar irin kistani yuga ilkadama wannan huffin yana lulluɓe gaban ƙafa kullaha dukkaninta wato shi huffi yadda kasan safa ne illa dai safa ce ta fata ba safa ta ƙyalle ba wanda ana amfani da shi maganin sanyi ko zafi ko kuma wasu abubuwa da za su iya cutar da kafa duka. Tufala bisa hu alaihi salatu wassalamu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi amfani da huffin nan ya sanya shi fil habari lokacin da yake zaman gida, wasafari da kuma lokacin da yake cikin tahiya. Kowane lokaci. mana in gida yake in cikin tahiya duka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da ainihin khuffi kuma lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake sanya huffi to ko ko da lokacin sallah ya zo bai cirewa yakan yi shafa saman huffin nan bayanan shafar huffi da kuma sharuɗansa sanannu ne a cikin littafan fiqhu da kuma littafan hadisi فعن ابن بريدة أنكر بودا قدام بريدة عن أبيه أن النجاشي حقيقة وظن سركي نجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم كفين يا بعد هدية كفي بيو قال النبي صلى الله عليه وسلم waɗannan hufin guda biyu aswadai ne baƙaƙe waɗanda an yi musu rini baƙi sazajaini wato waɗannan hufin guda biyu ba ta su ba ta da gashi ko kuma baƙi na filin ba surkin wata kala a ciki ana ce ma wato abu sazajun idan ya zan ba surki a cikin kalar ya zan kalar nan guda da agare bakan nan ita ce ko kuma saza jaini wato an ɗebe gashi ga wannan fatar da an kai hukki da ita falabi sahuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya hufin guda biyu sun mata wadda a sa'annan kuma ya yi alwallawa masaha ya yi shafa alaihi ma bisa gare su ma'ana idan kana da huffi ka cika sharuɗan nan na huffi to idan ka zo ka yi alwalla ka kawo ga ƙafafu ba sai ka cire huffin nan ba shafa ɗai za ka yi saman huffi in dai ka cika waɗannan sharuɗa waɗanda mai izziya ma ya ambace su lil mafi alal huffaini samaniyatu shuruɗ akwai sharuɗa guda takwas waɗanda in hubbi ya cika su to akan yi shafa a kansa amma nan muna bayani akan cewa dai hubbi yana cikin abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya amfani da su a cikin tufafi in ana maganar sutura to annabi ya yi amfani da hubbi a matsayin sutura wadda ya suturce kafarsa da ita sai abu na gaba shine khatamu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam zobe na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga cikin suturar da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya amfani da ita akwai zobe annabi yakan sa zobe kana sallallahu alaihi wa sallama ya takhattamu fi yamini manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana sa zobe a cikin hannunsa na dama bi khatamin min fiddatin da zobe na azurha walahu fassun sannan kuma zoben nan nashi yana da kujera wato dan tudun nan da ake wa zobe shi ake ce ma alfassu wanda ake ce ma kujerar zobe wannan zobe yana da kujera wanda mafi yawa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kujerar tashi yakan juyo da ita ta komo cikin hukki ba wajen hukki ba an jabir ibn abdullah an karbo daga jabir dan abdullahi رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه جابر يكي منظر الله صلى الله عليه وسلم يا كسن ينا سا زوبي أتكين هنونس نداما النبي ينا أنفاني دا زوبي هنونس نداما وكان يجعل فصه كما يا كسن ينا سا واتن كجيرة زوبي النم أي ما كان عليه تؤبن أبس زوبي النم min hajarin na dutse ka aƙiƙin kama irin dutsen aƙiƙu wa nahwihi da makamanci ne to duk yana son ya shi liji hatil kafi gehen ta'i ne ahyanan wani lokaci wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yakan juya kujerar zoben na sai ta dawo cikin ta'i wani lokaci kuma sai ya juya ta ta koma baya kowane yana yi fa an ibn umar an karɓo daga abdullahi dan umar annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hakika annabi sallallahu alaihi wa sallama ittakhadha khataman min fiddati ya riki zobe na azurha waja'ala qassahu mimma yali kaffa sannan ya sanya kujerar zobe nan nashi daga abin da ke bi matahinsa wa kana nuqisha alaihi muhammadur rasulullah wato abin da an rubuce saman wannan zobe na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an rubuta masa Muhammadun Rasulullah. An Anas ibn Malik, an karɓo daga Anas ɗan Malik, ƙala ya ce, Innan Nabiya sallallahu Alaihi wasallama ka taba ila kisra wa ƙaisara wannan jashi. Hakika manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya rubuta letoci ya aika ma kisra da ƙaisara da najjashi. Faƙila lahu sai an ka faɗa ma annabi sallallahu Alaihi wasallam. an ka ce masa innahum la yaqbaluna kitaban illa bi khatamin ai su waɗannan sarakunan ba su karɓar takardar da a haka nan sai an yi mata stampi sai an buga mata khatam shine stampi fasaga rasulullah sallallahu alaihi wa sallama khatama sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai yasa an ka kera mai zobe wanda suke halqatuhu fi dhakur waton halka dai waton zobin nashi karhen zobin nashi fiddatun azurhani ma'ana inda ake samfetin na azurhani wani kushe fihi muhammadun rasulullah abinda an rubuce a cikin zobin shine sunan annabi sallallahu alaihi wasallam illa an yi rubutun daga sama kalima ta farko ta sama ita ce an ka rubuta Allah kalima ta biyu sai an ka rubuta Rasul kalima ta uku kuma sai an ka rubuta Muhammad da haka za a ga abin da yake rubuce saman zoben Allahu sannan Rasulu sannan Muhammad wa an Anas haka kuma an karɓo daga sayyidina Anas radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يكسن شيء إذا دخل الخلاء إذن زي شقية وشي إذن زي كي ويا باي نزع خاتمه يكن شيء زوبي saboda zoben nashi yana da sunan Allah da haka ba a shiga da abin da adda sunan Allah a cikin yauce saboda haka duk zai shiga yaucin to sai ya cire zoben nan nashi wa'an ibn Umar an karɓo daga abdullahi ɗan umar ƙala ya ce ittakhadha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama khataman min warqi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya riƙi zobe min warqin na azurha ai fitafi zoben azurha yake amfani da shi fa kana fi yadihi zoben nan ya kasance shi na cikin hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da shi ake stamping ɗin takardu duk letar da an ka tura to wannan zoben shi ake sawa cikin inci sai a aza bisa takarda sai tamfin shi hito na sunan muhammadun rasulullah sun makana sa'annan zoben nan bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance fiye da abi bakri cikin hannun sayyidina abubakar sayyidina abubakar ya ci gabar amfani da zoben nan bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam wa yadi umar haka kuma ya ci gaba da zama hannun sayyidina umar bayan rasuwar سيرنا أبو بكر ثم كان في يد عثمان sannan zoben nan ya koma ga hannun sayar na usmana hatta wa ƙa'afi a bi'ir arisin har wani lokaci zoben nan sai kwaɗa cikin rijiyar arisi ga hannun wani ma'aikacin sayar na usman ya ba shi shi tamfin ɗin wasu takardu sai ta da shi rijiya to cikin rijiyar nan ta arisi sai zoben ya kwaɗa sayar na usman ya damu kwarai da faɗawa wannan har yasa an ka ya sharijiyar gaba ɗai ana ga ɗan zoben na amma ina zoben ya riga ya ɓace na shiru abinda azzane nai shine muhammadun rasulullah to al alwanul latila bisa hannabi sallallahu alaihi wa sallam bayan mun jero tuhahin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake sawa mun yi bayanin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana sa doguwar riga kamar jallabiya yana sa kuma ainihin yana tsarma jabbo sannan ya yafa mayaji sannan yana sa alƙami riga to haka kuma waɗannan kayayyakin da yake amfani da su akwai kaloli daban-daban waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da su a lokacin rayuwa ne labisa annabi sallallahu alaihi wasallam min al-alwani al-abyada annabi sallallahu alaihi wasallam tufafin da yake sawa mafi yawa yana sanya farfarun tufafi wal akhdar sannan yana sa kore kala ɗan aljanna wal asfara sannan yana sa fatsa-fatsa shine yellow shine asfar wal aswada sannan yana sa babbaku yana sa babbakun kaya wal mukhaddada bil humrati was sawadi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana sanya masu zanen ja da baki tuhahin da suna dauke da launin ja da launin baki haɗe an yi musu layi na ja da layi na baki wa gaira ha da wani waɗannan kalolin ba wai kalolin da yasta ba amma dai masu yawan waɗanda yake sawa fari green yellow baki sannan mai surkin ja da baki fa'an bara ibn azib an karɓo daga bara ɗan azib ƙala ya ce ma ra'aitu ahadan minan nasi ahsana fi hullatin hamra'a min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam barawa ɗan azubu yake cewa ban taɓa ganin wani mutum ba daga cikin mutane wanda ya fi kyawo a cikin kala asin da asin hamra a ja mutum ya yo shiga kala ja irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ban taɓa ganin wanda ya sawo kala tuhaji jajjaye wanda suke wa kyau irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kamar dai rana tana tafiya a cikin fuskarta وعن أبي رمسة أنكر أورك أبي رمسة قال يا شيء رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران na taɓa ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana yayo shiga ta wasu barguna guda biyu su ne burtani ya ɗaura guda ya yafa guda waɗannan bargunan guda biyu akhdarani masu kore kore ne ma'ana girin kenan rawahu tirmizi imam tirmizi ne ya rawaito wannan hadisi وروى وروى البيهقي الإمام البيهقي يروي رواية في شعب الإيمان عن أنس رضي الله عنه دق أنس يعني الله ثبت قريش قال ياتي كان أحب الألوان إليه وثم في سويوة كلا وتتنين سويوة أي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخضرة وثم كلا الجرين النبي صلى الله عليه وسلم ياهي صن كلا الشوئي ya yi amfani da kalar shu wato ita ce kalar 'yan aljanna saboda su hanyar 'yan aljanna hudur wato kore masu kore-kore kama kana nabi sallallahu alaihi wasallama yuhibbul abyada min as-siyad kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana son farfarun tuwahi to haka kuma yake son waɗannan kore-kore kuma ya yi fifita kore-koren nan wa hassa ala lusi haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwadaitar suwa bisa ga sa farfarun tuwai fa an ibn abbas an karbo daga abdullahi dan abbas kala ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare sa ya ce alaikum bil bayad min as-siyad ina horonku da ku sanya farfarun tufafi ku zanka sa tufafi farfaru liyal basha ahya'ukum wato rayayyun su zan kasa waɗannan tufafi farfaru sannan wa kaffinu fiha mautakum ku sa mamatanku a cikin ta ku yi musu likkafani da farfaru dan shi kaga mafi yawan likkafani duka ana sa farfarun tufafi ne sai a samu farin lele ko farin yadi sai a sa fa inna ha min khairi siyabikum saboda farfarun tufafi suna cikin mafifitan tufafi وعن أبي ذر رضي الله عنه قال يا شيخ أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض نازل وجاء النبي صلى الله عليه وسلم هنا تهدى فرفر تواجه وهو نائم الهالي شنا قوانا ثم أتيت سألنا نزل كيما سوق الاستيقاظ الهالي يا فلكا أقولنا حديث يا نونا النبي صلى الله عليه وسلم هنا سا فرفر تفاجه رواه البخاري وانا حديث الإمام البخاري يروي في صحيحه وقال الإمام البخاري يتي باب الثياب البيض باب ما مغنى أكان فرفر تفاش وعن سمرة بن جندب أن كربورة سمرة أن جندب قال ياتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زون الله إيراد أن شاء الله ثبت أغريس ياتي إلبسوا البياضة كذنك سافرفر تفاش فإنها أطهر سبر هرهر تهاني سنه أرتي وأطيب sun fi daɗi wa kassinu fi ha mautaku kuma ku yi likkafani ga mamatanku a cikin farfarun tufafi in za ku wa mamatanku likkafani to ku sa musu farfarun kaya faqad ittafaqa al-fuqaha wannan shi yasa malaman fiqh suka yi ittifaqi ala istihbab lubs al-abyad bisa ga mustahabbancin sa farfarun tufafi min al-thiyab daga tufafi lima rawahu abu dawuda saboda abinda abu dawuda ya ruwaito ibn majah wa tirmidhi وصححه عن ابن عباس رضي الله عنه قال ياتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare sa ya ce ilbasu min siyadikumul bayad ku sa farfaru daga cikin tufafinku fa innaha min khayr min khayri siyadikum haqiqa suna cikin mafifitan tufafinku sai aka ƙara kun min khayrikum a min khayri siyadikum tana cikin mafifitan tufafinku sai a goge kum ɗin wa kaffinu fiha mautakum ku likkafance mamatanku a cikin ta ku sa mamatanku a in za ku yi musu likkafance ku yi musu da wani warawa ahmad wan nasa'i wa tirmizi wa sahahu ibn hajar an samura ibn jundub radiyallahu anhu qala yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا ثياب الزياف كسا فرفر تفاجي فإنها أطهر وأطيب حقيقة سنه أركي كما سنه دائي وكفروا فيها موتاكم كسام متنكو أتكنس في مسل كهوني رسوا قال الشوكاني رحمه الله وأما كونه أطيبا أما كسن شيء وفرفرنت هذه سنه أركي wato fa zahirin bayyana shi wa amma kaunuhu a tsahara mahihi wato kasancewar turahi sun yi tsarki sun yi tsarta fali anna arna shay'in ya kawo alaihi ya tsaro saboda duk wata kazanta da ta hau farfarin turahi za ta bayyana kazanta kaɗan ko kuje ya hausu za ka ga gaba kinan ya hau to dan shi sun kai tsafta farfarin turahi sun yi komi tsafta shi na yake fayi gusalu idza kana min jinsin najasa dan haka farfarin turahi sun yi bayyana abu in najasa na nan take sai a wanki فيكون نكيرا سيكسل كفرا تكشي كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في دعائه كما يتثبت في الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ونقني من الخطايا يا الله كترك كيني دق زنبي كما ينقى الثوب الأبيض من الزنس كما يدأكي ترك فرفر تفاتي دق عزمته ونقل عن عمر, عن عمر استحباب لبس الأبيض أن يوري رواية دق عمر cewa mustahabbi ne mutum ya sa farfarin tuhaji musamman li ƙari alƙur'ani ga mai karatun alƙur'ani duk wanda an makaranci alƙur'ani to ana son ya zanka sa farfarin tufafi mustahabbi ne ya zanka sa farfarin tufafi wa zahaba ba'd al-fuqaha sashen malaman fiqh sun tayi akan cewa ila istihbab lubs al-akhdar sun ce a zanka sa kore kalar girin li'annahu libasu ahli al-janna saboda kalar girin ita ce kala 'yan aljanna kama zakara fi ayatin kasirati wato kamar yadda Allah ya ambata a cikin ayoyi masu ɗimbin yawa min ha qauluhu ta'ala aliyahum siyabu sundusin khudrun wa istabrahu wato abinda aka saman mutanen aljanna 'yan aljanna suna saye da tufahi na alhayi wannan kalar khudrun tufahin nan masu kore wato ɗanyen haƙƙi واستبرقوا لكم استبرقي وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا sannan an yi musu kawa da awarwaro na azurfa sannan ubangijinsu ya shayar da su abin sha mai tsarki wali ma rawahu abu dawud wa tirmidhi wa hasanahu an abi rimsa qala ya ce ra'aytu an-nabiyya naga annabi sallallahu alaihi wa sallam wa alaihi burdani akhbarani yana saye da farguna guda biyu kore kore masu kalar girin wato ɗanyen hajji warawa tabarani fil ausa'i wa ibn sunni wa abu nu'aym fi tibbi wal bazzar wal bayhaqi fi shu'ab al iman an anas radiyallahu anhu qala anas yace kana ahabbu al alwan ilayhi ay rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama al khudrata wato mai soyuwa kala wadda ta yi soyuwa wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama shine kalar girin babu kalar da annabi ka so irin kalar danyen haji qala shaukani rahimahullah wa yadullu ala istihbab lubs al-akhdar li'annahu libas ahli al-jannah wannan yana nuna mustahabbancin ana son mutum ya zanka tsare sa kalar shirin ya zanka sa kalar danyen haji li'annahu libas ahli al-janna saboda tuhanin yan aljanna ne wa huwa aidan min anfa'il alwan lil absar kuma yana cikin mahi amfanin launin nukka lil absar ga idanuwa wa min ajmaliha fi a'yunin nazirina kuma suna cikin mahi kyawun ta a cikin idanun masu kallo wa kazalika istahabba jama'atul libas al hibara wato wasu jama'a sun so mutun shi sa tuhahi waɗanda adda zane zane sune al hibara wa hiya thiyabun min kattani sune tuhahi waɗanda an kai su da kistani dama mun yi bayanin kistani wani abu ne da ake yi da rama au kutsunin ko kaɗa muhabbara ai muzayyana abin kawatawa li'anna tahdira saboda abin da ake ce ma at-tahdiru huwa at-tazyin shine kawata abu wa tahsinu da kayata shi yayi kyau wa dalilul istihbabi dalilin da yasa kuma ake son a sa waɗannan tuhahi masu kawa masu ado ma rawahu al-bukhari wa muslim abinda bukhari da muslim suka ruwaito an qatada kala yace qultu li anas ibn malik qatada yace nace ma anas dan malik ayyul libas kana ahabba ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam wai wadanda tawayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya hisu aw a'jaba ko sun kai bashi shawa ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala al-hibara yace to tuhahin da adda zane zane masu kawa wato masu ado annabi sallallahu alaihi wasallam yana son tuhahi masu kyau قال النووي في شرح مسلم فيه دليل لاستحباب لباس الحبرة wannan a cikinsa akwai dalili na mustahabbancin sa tuwazi masu kawa wa jawazu libasul muhaffaf da kuma halalcin sanya tuwazi masu zane-zane huwa mujma'un alaihi wannan duka malamai sun yi ijimai akan cewa ana son a sa tuwazi masu kawa masu kyau wa amma al-ahmarul khalid amma tuwazi waɗanda a jajjaye kuma jan nan jajajir kamar jan jini to faqad ikhtalafa ahlul ilmi fi hukmihi ala aqwali malamai ma abu da ilimi sun yi sabani da hukuncin ko ya halalta mutum ya sa jajjayen tawazi masu jan jini to an yi aqwalu awsalaha al-hafiz fi al-fath ila sab'ati aqwali al-hafiz ibn hajar ya kai qaulul lukkan nan zuwa ga qauli bakwai aw samaniya ko kuma qauli takwas yarji'u al-khilafu fiha ila al-khilaf fi wuqul al-ahadith sabanin da akai wato saboda mafhumin hadisai alwari raka bi sha'ani ha waɗanda sun ka tusgo suna bayani akan jajjayen tuhaji fa kadara wal bukhari wa muslim mun karanta hadisin da imam al bukhari da muslim suka ruwaito wal lafzu lil bukhari amma wannan lafazin da zamu karanta na imam al bukhari ne an al bara ibn azib daga bara dan azib radiyallahu anhu qala yace kana an-nabi sallallahu alaihi wa sallam marfu'an manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance tsakiya tsakiya ne shi ba gajere ne ba shi ba dogo ne ba ibn azib ya ce wa ƙadara aituhu fi hullatin hamra hakika na ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sa wasu kayan ado wasu tuhahi jajjaye asin da asin ma ra'aitu shay'an ahsana minhu nan ma an baro minhu hu an sa dai min ma ra'aitu ahsana shay'an ahsana min ba sa hu ba to sai a ƙara hu ma ra'aitu shay'an ahsana minhu ban taba ganin wani abu wanda an mahi kyawu da gare shi ba fa zahiru hadal hadisi to zahirin wannan hadisi jawazu lubtil ahmari yana nuna halalcin sa jajjayen tuhaji wa qad tarjama alaihi al-bukhari fi sahihi al-imam al-bukhari ya yi tarjama a cikin sahihi lai yace babu sawbil ahmari yace babi mai nuna halalcin sa jajjayen tuhaji wa tarjama alaihi tirmizi shi kuma tirmizi lokacin da zai tarjama akan babin sai ce babu ma ja a fin rukhsati fi saudil ahmari lir rijali babi wanda ya zo yana bayani ga rukhsa kaga imamu bukhari cewa a saudil ahmar kai tsaye shi kuma imamu tirmizi sai ce fin rukhsati babi mai rukhsa fi saudil ahmari ga jajjayen tuhani lir rijali ga maza waradat ahadisu ukhra wasu hadisai daban-daban sun tusgo zahiru an nahayu an lubti saudil ahmad zahirin waɗannan hadisai suna nuna cewa an hana mutum ya sa jajjayen tuhayi jajajen kamar jini ومن ذلك ما رواه النسائي بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ياتي نهيت عن الثوب الأحمر أن هنا مني sa jajjayen tuhashi wa khatamin zahabi da zoben zinari zan sa zoben zinari wa an aqra'a wa ana raki'u sannan an hana min karatun alqur'ani lokacin da nake ruku'i a cikin sallah dan shi ba a karatu cikin ruku'i sai dai a tsarkake ubangiji ayi tasbihi wa qad zahaba ahlul ilmi malamai ma abuta ilmi sun tafi mazahiba shatta mazhabobi daban-daban للجمع بين هذه الأقوال دون سترى تكان وأن زنت تكا وجن زنتينا يجبات من يو حديثي نتشي النبي صلى الله عليه وسلم يا sa jajjayen tuhahi babu mutumin da ya kai kyawu na in ya sa jajjayen tuhahi sannan wannan kuma ya nuna cewa an hana mishi sa jajjayen tuhahi warajah al-hafiz fi al-fath al-qawl bi karahati wal hafiz ibn hajar ya rinja yadda kaulin da ke cewa makaruhi na sa jajjayen tawari cikin littafinsa al-fathul bari saboda ya ce waɗannan jajjayen tawari da ake cewa annabi ya sa to ba jajjaye ne a garin ja ba a suna da surki launin ja a garin su amma ba duka jajjaye ne ba to amma wannan hadisin da ke hani akan jajjayen tawari suna nuna ja gaba ɗaya wanda bai da surki to ibn hajar ya ce in kana lizinati wa shuhurati in tawahin ya kasance don awa ne ko shuhura wajawazahu sai halal irin jayar da halalci ne in kana fil buyuti in dai gida na kasa kana isa jajjayen tawahin ka wal minnati ko kuma wurin aiki ka zo wurin aikin ka kana kana noman ka ko kana wani injiniyanci to ka sa jajjayen tuhayin ka kai aikin ka amma ba kawa ba wannan saba hazal qaula ila ibn abbas ya dangana wannan aiki zuwa ga abdullahi dan abbas radiyallahu anhu wa kaza sababu ila al-imam malik rahimahullah haka kuma ibn hajar ya dangana qaulin halalta shi da karhanta shi ga imam malik walakin al-fuqaha sai dai malaman fiqh yattafiquna sun ittifaqi ala libas ala jawaz lubs al-thawb al-ahmar bisa ga halalcin sa jajjayen tuhayi allazi khalaqa sumratuhu ay launin akhar wanda jannan nashi ya garwayo da kowane irin kala jajjaye ne amma an yi mai wani layin fari ko an yi mai layin baki to irin wannan to hayin gaba ɗaya jajjaye ne amma sai an kaso an kai wani zane baki ko zane ja ko zane fari to muttafaqun alaihi na akan ya halalta wa bi hada da wannan dan gajeren bayanin ya tabayyana ya kai bayyana annahu yajuzu lil insani cewa ya halalta ga mutum an yalbasa ma sha'a min siyabi ya sa dukkanin tufafin da yake son ya sa da kaulihi ta'ala saboda Allah ya ce huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a Allah madaukakin sarki ya halitta muku shine wanda ya halitta muku duk abin da a cikin ƙasa ya halicce shi ne don ku na haka duk kalar tufafin da kaga kana so ka sa amma wa yastanib al'ati shi nisanci waɗanda shari'a ta wa kaidi waɗannan da za mu karanta yanzu su ne shari'a ta ƙayyade su kam shari'a ta hana na ɗai shi nisanci lumka ma na tashiru ala ta harimi kashi sa ƙuranin da shari'a ta faɗi na sanci ƙarara akan cewa ba a sa kal harimi kamar tuwayen alhariri lin rijali ga maza kaga shari'a ta taho akwai hadisi wanda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alhariri muharramun ala zuhuri ummati haramun ne bisa ga maza na al'umma da don haka namiji bai sa alhariri aw ma fihi tasawiru zatul zatil arwah ko kuma mutum shi sa tuhahin da adda hoton waton abun da adda rai kan mutum shi sa tuhahin da adda hotuna masu duroyi wa yastawi fi hadha rijal wan nisa wannan kan masu duroyin da maza da mata duk ba a sawa ba a son ka sa tuhahin da adda duroyi ko wani zane na wani abu da addarai ko da ko na dabbobi na shari'a ta hana hadisai sun taho lafkance akan cewa ba a sa abin da adda wannan hoto na biyu lumsu ma ya shiftu ka nisanci sa tufahin da ke gani waɗanda za su iya gwajin al'aura suna iya gwajin al'aura tufahin da ke gani au ya sifar jisma ko kuma tufahin da ke matsi jiki suna sifanta komai na jikinka shi ne ce kan raƙiƙi kamar tilalin tuhaji lahe-lahe wadda yake ko kuma masu maƙiƙici na uku lumsar rajuli ma fihi tashabbuhun bin nisa'i kada namiji ya sa tuhahin da ke kamanta shi da mata kashi sa tuhahin mata da ta ya sa a samuwa da zane har da ɗankwali wal'ad ko akasi ko kuma mace ta yi ɗinki sabgo da wando da riga da wallah da ganin ta kaga namiji to duk wannan haramun ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsine ma mazan da ke kamanceceniya da mata wajen tufafi ko kuma matan da ke kamanceceniya da maza wajen tufafi sannan na hudu lubsa ma fi ne tashabbuhu bil kuffari mutum ya sa abin da yake kama da kahirai kakka sa tufafin da da ganin su na kahirai na wa zalika bi libasi siyabi al khassa ya sa tuwahin da dakanin su keɓance suke ga ainihin kafirai na biyar lumta tsobe shubura kan mutum shi sa tuwahin na shubura wa huwa allazi yukhalifu adatan nasi abin da ake nuna tuwahin shura shine tuwahin da sun ka saba ma al'adar mutane wa urfahu da al'adar su fil libasi a cikin tuwahin fi zalika albalad a cikin wannan gari wanda da kasa su kasan dai kowa kallon ka zai kama yi kayo kayo ta shiga to ma su wa zalika da abin da ya saura waɗanda zai shari'a ta hana da haka fal asulu alhillu in ka hidda waɗanda da shari'a ta hana to asali duka alhillu halalci mahama ka na filma da tullafi sun amina kuma duk yadda kowane irin sanadari an kai amfani da shi wajen yin tuhahin nan wani ayi launin kana da kuma kowane irin kala babu kalar da aka ce an hana ma illa ma warada nahyu anhu sai abin da hanin ya tuzgo da gare shi in ma nahai tahrimi in ma hani na haramci kama sabaka misaluhu kamar yadda misalin ya gabata fil hariri aw nahai karahatin ko kuma hani na karhanci kalubtul ahmar al kharij kamar sa jajjayen tahi farfatattu wanda yake lokaci ya za mu tsaya nan أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ما شاء الله عليك